الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الله تعالى في محكم تنزيله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ويقول عز من قائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالابتلاء أيها المسلمون سنة من سنن الله تعالى التي يجريها في عباده ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن لا بد له من الابتلاء وعلى حسب قوة الإيمان يعظم الابتلاء أو يصغر فأعظم الناس جاها وأعلاهم منزلة عند الله تعالى هم أعظمهم مصيبة كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لأن عظم البلاء مع عظم الجزاء ومن يرد الله به خيرا يصب منه فتارة يكون المصيبة في النفس وتارة يكون في المال وتارة أخرى في غير ذلك ولكنها تهون كلها أمام مصيبة الدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصاب إخواننا التجار في أموالهم تكون كفارة لذنوبهم وأن يجعل لهم عوضا خيرا من ذلك اعلموا عباد الله أنه يواجهنا ضيف كريم من خير الضيفان ضيف الكرم والجود والغفران ألا وهو شهر رمضان أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد أيها المسلمون أقبلوا بقلوبكم إلى الله تعالى وأصلحوا ما بينكم وبين الإخوان والجيران والخلان وبادروا بالتوبة والإنابة إلى الله فإنه لم يبق إلا أيام قلائل يأتيكم شهر شهر خير وبركة والذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فيا سعادة أهل الإيمان ويا خسارة أهل الكفر والعصيان رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غيابي عام مضى من عمرنا في غفلة فتهيأوا فالعمر ظل سحابي فيا من عصى الله وارتكب المحارم ويا من أعرض عن القرآن ويا من هجر التهجد والتقرب إلى الله بالنوافل تب إلى الله تعالى وجدد الصلة فإنه من تاب تاب الله عليه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أيها المسلمون وسعوا على إخوانكم ويسروا في البيع وفي الشراء وفي الأخذ والعطاء والقضاء والاقتضاء وأشحذوا الحمم لمواجهة هذا الضيف في أتم استعداد يليق به نسأل الله المنان أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير البرية أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي العمل متابعته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ‘yan uwa musulmi hudu ba ta yi bayani ne akan abu biyu abu na farko shine abin da ya samu ‘yan uwanmu a cikin wannan sati ‘yan kasuwa na jarrabawa mai girma jarrabawa sunna ce daga cikin sunnonin Allah Allah ya ambata a cikin littafin shi mai girma cewa sai ya jarraba masu imani. Allah ta'ala ya faɗi a Ali Imran ya ce, Latubullawunna fi amwalikum wa anfusikum wallahi sai an jarraba ku a cikin dukiyoyin kuma sai an jarraba ku a cikin kawunan. Allah ya faɗi a suratul Baqara ya ce, Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' wallahi sai mun jarraba ku da wani abu na tsoro da yunwa wa naqasin min al da kuma tawayar dukiya wal anfus da rayuka was samarat da ayan itace sai Allah ya ce wa bashirus sabirin kai albishir ga masu hakuri saboda su masu hakuri alheri yake zamawa a gare su wanda kuma ba su da hakuri wato sai su hita daga cikin hayyacin su saboda su suna ganin wato basu shirya ba Allah ya kawo musu wannan jarrabawa to ya kamata musulmi kullum ya shimfiɗa zuciyar shi wajen jiran jarrabawa duk abin da ka mallaka kullum kowace sahiya ka ɗora imajinan cewa ka rasa shi gaba ɗaya ba wani abu ba ne wannan jarabawa ce Allah yana iya kawo ta domin 'yan uwa musulmi a irin halinmu da rayuwarmu mu jarabawa ta ɓangaren dukiya ta hi girma a wajen musamman ga kowace jarabawa ɗauka muke cewa in mutum ya yi shekara hamsin yana tara dukiya sai ta ƙone ko aka sace ko ya rasa ta to ya kamata ya mutu ya kamata ya suma ya kamata ya rasa ranshi daidai lokacin da inda a ce uwar da ta haihe ka ka rasa ta kai tsaye ba abin da za ka yi ko damuwa ba ka daidai lokacin da wato ƴaƴanka gaba ɗaya in sun kai su saba'in inda za su mutuwa lokaci guda ba za ka zabar ba daidai lokacin da inda addinin ka zai taɓuwa ya lalace za a gaba ka damu ba to wannan lalacewa ce wallahi tun mutumin da dukiye shi in tattabu zai tada hankali ya rikice ya shame ya mutu wannan yana nuna mutumin banza ne shi Allah tsare mu game da irin wannan musibe da haka mutumin kirki musulmi dama ko can ya san da jarabawa tana nan tafi in baka ma yarda ba jaraba tana nan ta kai ba musulmin kirki bane Allah ya dauki alƙawari ya gai ya maimaita shin da tsammanin ka ƙarya ne ko kana gana abun wasa ne sai in ya kawo gari ka ka gasganta don haka dole ne musulmi ya yarda akwai jarabawa kuma jarabawa in ta zo in dai bata shahi addini ba ruwan sanyi ake shakar a huski in jarabawa ta zo matukar dai ba addinin ka bane a in addini ne wannan ba hakuri akan ta kuma ita ce jarabawar da ta cancanci ai ta mata aziya idan dai musiba ta faɗa ma cikin addinin ka wallahi ka tar da babban musiba amma dukiya akamata ka sani cewa wanda ya baka duke yana da iko ya lullumka ma a nan gaba ko da ma an waye gari na tabbatar da cewa waɗannan 'yan uwan namu da jarrabawa ta samu da yawa daga cikinsu wani kaso ne a cikin dukiyarsu suka rasa ba gaba ɗaya ba ne in akwai wanda suka rasa gaba ɗaya to 'yan ƙwarori amma da yawa sun rasa wani kaso ne ko mahi girma mahi tsoka lalle akwai damuwa a matsayin mutum na ɗan adam akwai damuwa akwai zugi amma sanyaya makanka ke ka sauƙaƙa makanka saboda kai musulmi mun sami labarin wani ma daga cikinsu ko da aka zo aka gaya mai abin da ke faruwa a wallahi ya je ya kabar ta sallah ya tana filfili to haka nan da ya dace kai musulmi ne ba ba ma guje ba ba ar ne ba yaushe za ka yi koyi da kafirai a wajen sanya abin duniya cikin zuciya ya zama yahi uwa yahi uba yahi kowa yahi mutunci miji yake na wurin shi ya rasa aljanna firdaus tun da mitin da duke shi ta lalace 'yan uwa ba ina kankanta matsalar da ta samu 'yan uwanmu ba ne ba a ina son in kwatanta masu kuma in sanyaya masu zukata ta hanyar cewa wallahi musulmi ya hi gaban wannan musuluncin da Allah ya baka ya hi gaban haka ko ma duke ka kan rasa gaba ɗaya kawai gari ya ko sisi ba kada bayan ka danne ɗaruruwan miliyoyi ya aka waye gari dala babu tare da kai wallahi tallahi in dai kai musulmi ne mai karɓar sunan musulmi ranka zai ɓace zuciya za ta yi bakin ciki amma na ɗan lokaci da ka tuno wasu ni'imomi na musulunci ka wuce wannan zancen kuma za ka kyautata ma Allah zato domin Allah ya ce ina nan inda bawa na yake zato na in kana zaton Allah zai maida ma wallahi zai maida ma in kuma kana zaton kai wanga kawai shi kenan to billahi lazi shi kenan Allah yiwa ma wani abu ya karu nan gaba Allah ne ya ɗauki alkawali ya ce ina nan inda bawa na yake zatona saboda ka kyautata ma Allah zato yana cikin zunubi mai muni wanda ake saba ma Allah da shi muna na mashi zato Allah ba ya san muna na mai zato ka karanta Qur'ani wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladhina kafaru munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati suwahi adh-dhannina billahi dhanna as-saw da Allah kai wasu wuta yace me yasa ya kawo su wuta yace wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahatum min al-khasirin in ka karanta Qur'ani zaka gano Allah yana kyamar a mai mummunan zato Allah ba ya san mummunan zato ɗan uwa saboda haka ka yi ma Allah kyaukyawan zato wallahi tallahi yana iya maida maka fiye da dukiyanka ana yawa ga jarabawa dan ya girgiza ka ne dan ya jarraba ka ne kai wani kalan mutum ne shikenan sai jaraba ta kasa wuce cikin zuciya ta fito ta bayyana har kowa ya gano ashe kai dukiyarka ta hi uwa ta hi uba ta hi diya domin ai kowa ya sani wanda jarabawa ta sama kowa ya san jaraba ta sha samun su wani uwa shi ta mutu an ga yanda yi wani matar shi ta mutu wani ɗan shi ya mutu yanzu shi kannan sai ka nuna ba dukkanin al'umma kai cewa kai mutum ne wanda komi ya samu da sauki banda dai kuɗi su kuɗi su ne ba sauki ba don haka yan uwa musulmi ya kamata musulmi ya san kima addinin shi wallahi tallahi duk jarabawar da ta same ka kai kamata a ce musulmi kana shirye a kowane lokaci a kowace kyartawa da za a zo a ce maka iyalinka da 'ya'yanka da dukiyanka da duk abin da ka samu kaf ka rasa shi to abin na farko da ya kamata ka tuna karamar jarabawa ce domin ba addininka ka rasa ba alhamdulillah kama Allah godiya ka gode mace da ya tsaye da jarabawan ka ba akan addininka don wallahi jarabawa kan addini ita ce musiba wanda yanzu saboda jahilcin mu da rashin sanin Allah mu muku ba mu dauke ta komi ba mutum addini shi zai dora wasa yana badan lalacewa bai dauki wannan matsayin komi ba an na ganin wannan wani abu bane ba wani abun mata da hankali bane hankalin shi kwance amma in jaraba ta same shi komin kankanta ta a cikin dukiya zai rikice ya rude ya sheme ya hudda hankali ya gigice wannan bai dace ba don haka muna fatan ɗan uwanmu musulmi su sani in Allah yana ƙaunar mutum yake jaraba shi wallahi ya kamata da lokacin da musiba ta zoma to bayan ka gama jin haushi kuma ka tsaya ka yi nazari don dole sai ka bakin ciki kowa ya sani akwai zahi ɗan adam ne kai babu wani ɗan adam wanda Allah zai jarraba shi da wata musiba ko a dukiya ko a cikin kanshi ko kawai shi kan nan ya tafar a yana dariya an akwai su ma sun wuce irin wannan mutane yanzu kowaye sai ya ji ba daɗi amma abin da ake so gare ka shine kakkamance da matsayinka ta musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace girman sakamakon da Allah yake ba mutum yana tare da girman jarabawar da ya mashi mutanen da suka fi kowa girman matsayi da girman daraja a wajen Allah su Allah ya turo mu jarabawa da bala'i da musiba mai girma gwalgwadon matsayinka gwalgwadon matsayin girman jarabawar da zaka haduwa da ita wallahi in kai ba kowa bane ba ko za ka rayu irin yadda shakkin gidanka zai rayuwa su bulkakal kullum kana jin kanka ba koki amma in dai kai musulmin kirki ne wallahi tallahi rayuwarka akwai wahala ma ta rabu da jarabawa kullum in ka huta daga cikin wata cikin wata kake ko dai jarabawa bangaren iyalinka Allah ya haɗa ka da wata mata masifaffiya kullum ta yi ta yamma musifa ta kai ta neman hanyoyin gyara amma gyaran ya gagara ya zama watakila ita ce musiba ka ta gode ma Allah karka damu ɗan ƙaramin musiba ce wannan tana yi wa Allah haɗa ka da wasu ‘ya'ya waɗanda ka yi ta neman ya za a yi ka taro su amma sun yi nisa ba su taruwa kai bakin rikicinka da tashin hankalinka nan to wannan ka gode ma Allah ya karama jarrabawa ko kuma Allah jarraba ka kai da lokacin da duke ka ta taru sai kayi gobara duk lokacin da aka yi shekara goma sun dan taru to sai sun zo sun kore to ka gode ma Allah wannan ya karama jarabawa ce billahi lazi ya karama ce ko kuma kai Allah jaraba ka kai mutum ne mai aihuwa amma mutuwa ɗiyanka su bi in ka mutu ɗaya biyu sai su mutu ka haihu ɗaya biyu sai su mutu ko kuma dumatar da ka aura sai ta mutu ka gode ma Allah wannan ya karama jarabawa ce babban musiba ita ce Allah ya kawo ma jarabawa a addini wannan ba kowa ke canye ta ba kuma musiba ce mai girma kakka yi watan shi sa annabi mafi yawan addu'an shi Allah kakka sanya musiban mu ta kasance cikin addini kenan kaga ko ma cikin mi ta kasancewa kaddai ta kasance cikin addini to in musiba ta kasance cikin addini ba hutar da zuciya ake sanya ya zuciya ake kawai a wuce wajen don haka ‘yan uwa musulmi ya kamata mu gano annabawa sun fi kowa girman matsayi wajen Allah kuma sun fi kowa girman jarabawa kana so ka je ka karanta tarihin koma wani annabi kake so kaga anya musibar da ta hada mai ta taba hada ma gwalgwadon matsayin mutum gwalgwadon musibar da Allah ke turo mashi haka manzon Allah ya faɗi inna izamal bala ma izamal jaza lalle girman bala'i yana tare da girman sakamako da Allah yake bada shin ba kama yin tsammanin cewa wata kilan kai kana cikin wanda Allah yake kauna shi yasa jarabawa ta yi girma a kanka musamman in ka kalli kanka kaga cewa bakin gwalgwado kana tsara dokokin Allah kuma kana yin abin da ya dace a cikin dukiyarka to lokacin ka gode ma Allah ka tabbatar da ɗaukaka ce matsayi ne wallahi ƙarin kusanci ne ga Allah amma idan kai nazari sai ka gano kai wallahi azalimi ne lalle kana keta kana cuta kana nihin mutane da sharri cikin neman kuɗinka to ya kamata ka gode ma Allah nan ma faɗakar da kai ne Allah inda Allah ya ga dama sai kyali ka sai an kwaci amma in Allah ta'ala na nihin ka da alheri sai ya ɗan yi ma wani abu wanda zai zama tunatarwa domin ka san tunatarwa iri iri ce wallahi wani ko Qur'ani da Injila da Zabura da Sufi Ibrahim wa Musa zaka sarke mashi ka tunatarwa ba yaji amma ya hije irin wannan ko ba haka nan bane to saboda Allah yana kaunar ka so yake dole sai ka gyara sai ya maka irin wannan kala wadda kake ganewa wadda dandanan kake kariya dandanan kake dukawa don ka gyara to Allah ubangiji ya sa waɗanda jarabawarsu ta kasance don su gyara Allah sa su gyara waɗanda kuma jarabawarsu ta kasance ƙarin ɗaukaka da matsayi Allah ya ƙara musu ɗaukaka da matsayi kuma gaba ɗayan wanda dukiyarsu ta kone a cikin wannan jarabawa Allah ubangiji ka maida musu wadda ta hita alheri muna roƙonka ya Allah da sunayenka masu tsarki Allah ta'ala ka maida musu wadda ta hi wannan alheri kuma sauran 'yan kasuwan mu Allah ta'ala ka ƙara tsari musu dukiyoyinsu ka ƙara ɗora su akan tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka ka ɗora jarraba mu jarraba wadda muke iya ɗauka. Ɗan uwa musulmi hudu ba na biyu mu yi bayani akan wannan babban bakon da yake fuskanto mu shine wato watan Ramadan. Muna da babban bako da yake fuskanto mu ya kamata mu mai shiri mu mai tanadi ƴan uwa musulmi. Mu yi tanadi sosai kuma kowa ya riga ya sani abin da ya sa ban tsawaita magana ba bisa kan Ramadan saboda koma wace shekara ya tunkaro ana yin hudubobi ana karantarwa ana faɗakarwa ana tunatarwa ana muhadarori a lunguna daban-daban sassa daban-daban domin faɗakar da mu mahimmancin shiryawa domin fuskantar wannan wata don haka 'yan uwa musulmi ya kamata mu shirya mahi alherin shirin da zami mahi alherin shirin da zami shine kowa dokan mazuciyan shi cewa zai yi kokarin da bai taɓa yin irin shi ba cikin wani wata na ramadan duk mutumin da ya sa wannan to tabbasa ya shirya ma ramadan ka sa ma zuciyanka cewa za ka yi kokari wanda duk azumin da Allah ya ma in shekara kasattin a duniya to tun da Allah ya halice ka baka taba dagewa ba ka yi kokari irin kokarin da za ka yi wannan karan kuma in muna son mu ci ribar ramadan to kullum ma sai mun sanya mu zuciyarmu watakila wannan shine ramadana na ƙarshe ka yi ƙoƙarin da ko da shine ramadanin ka na ƙarshe wallahi ba ka iya ƙarawa akan abin da kai to in kai haka nan to insha Allah ba ka cikin wanda suka yi sake ba ka cikin wanda wato suka yi sakaci wajen shiri da tanadi da kuma cin moriyar shi ka yi ƙoƙarin da ko da ma a ce an kira ka daga lahira an faɗa maka wane to wannan fa shine ramadanin ka na ƙarshe daga shi ba ka da wani ramadana a duniya to kokarin da zaka yi ba ka iya ƙara komi a kan shi in ka yi haka to insha Allah ta'ala ka ci amfanin ramadan kowa ya dibi kan shi daga ina ne ka samu tawaya a cikin shekarar da ta wuce don ka gyara yanzu wataƙila shekarar da ta wuce ka yi tsallaken tarawihi sau biyu to ka sa ni yanzu gaba ɗaya da kai za a yi wataƙila ba kai tsallake ba ko so guda amma dai kabbara harama ta ɗora wuce ka to ka samu zuciyanka yanzu kabbara haraman ma da kai za a yi gaba ɗaya wataƙila a shekarar da ta wuce kiyaman laili duka ka samu amma dai akwai raka'ar da ka ɗan yi zaune sai da ka huta ka tashi to ka samu zuciyanka yanzu duka ba za ka zauna ba ma'ana kullum musulmi so a kidu lokacin da Allah ya kawo shi watan azumi to yayi niyya ya aikata abin da bai taɓa aikatawa ba a baya domin saboda rayuwa ba ta da tabbas ga hannun Allah take mutum nawa wanda muka sani mun yi rayuwa da su a cikin watan Ramadana da ya gabata amma yanzu sun kwanta dama kana ganin ko cikin satin nan to kakka kakka raba ɗai biyu ko ana gobe ɗaukar azumi akwai wanda sai sun bakunci lahira eh rai hatan Allah saba kai bane don haka abin da ya kamata shine kawai kullum mu zama cikin shiri da niyya in niyyar mu ta zama mai kyau mun ɗarmi niyyar za mu yi azumi ta gaske za mu bauta ma Allah a jajirce sai Allah ya karɓi ramu wallahi ba mu da asara wataƙila da aikin da ba mai bi ma Allah sai ya ba mu saboda shi Allah algafuru ne arrahimu ne wato shi ne wanda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay tana yi wa dalilin niyyar da muka ɗauka za mu yi azumi sosai wallahi dole hukka mu ma Allah ce ya gafarta mu ba mu yi azumin ba Allah ya karɓi mu amma kuma ya ba mu sakamako saboda ƙarhin niyyar mu innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa saboda haka 'yan uwa musulmi yana cikin abin da ya dace kuma muke faɗakar da junan mu kullum idan Ramadani ya matso shine mu yalwata ma 'yan uwan mu mu kokarin yalwata ma 'yan uwan mu da sauƙaƙa ma 'yan uwan mu a cikin mu'amala a cikin saye da sayarwa a cikin dukkanin wato shige da ficen mu na rayuwa kowa ya kokari ya ga shi bangaren shi ya kawo rangwame da sauki idan kowa ya haka za a samu sauki amma idan wani yayi wasu suka kiya to saukin ba a ganin shi kamata ya kowane musulmi iya abin da kake iyawa a bangaren ka bangaren ka menene kake iya yi dan ka kawo sauki kuma har ga Allah kai kayi wannan ne domin tarban watan azumi da kuma sauƙaƙa ma al'umman musulmi to in hukuma ta yi haka talakawa suka yi haka gaba ɗaya wallahi rayuwa za ta yi daɗi kuma kowa ya kama wajen al'umman musulmi ta yi azumi cikin sauki da lumana da sanyin rayuwa amma idan wani ɓangare ya kiya wani ɓangare ya yi ko wani ɓangare ya ɗauka shi ai bai ma taɓa ganin kaka ba ta samun dukiya da arziki irin ramadana don haka zancen sassauci bai taso ba yanzu ne lokacin riba to kai wannan wato ka gani baka kama ba sannan kuma takotan ka matsaloli sun zo ma al'umma wataƙilan Allah ta'ala idan ya kalli manufarka mummuna ne ka samu mummunan sakamako muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sa muna cikin waɗanda za su samu isa a cikin watan ramadana cikin ƙoshin lahiya kuma Allah ya azurta mu da cin amfanin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara sabko da alkhairi a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen 'yan uwanmu musulmai baki ɗaya dukkanin inda al'umma suke cikin kunci da matsaji da takura ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa musu ya Allah ta'ala ka kawo musu rangwame da sauƙi ya Allah ta'ala ka sa al'umman musulmi a faɗin duniya gaba ɗaya ta azumci watan Ramadan cikin wato jin daɗin rayuwa da sauƙin rayuwa wanda suke cikin matsaloli na tsoro da hirgici da tashin hankali da yakace yakace ya Allah ka kawo musu sauƙi ka kawo musu gudunmuwa Allah ta'ala ka azurta su da yin azumin Ramadan a cikin kwanciyar hankali da lumana da sauƙi waɗanda suke cikin yanayi na rashi da talauci da kunci Allah ta'ala kai ne mai yalwatawa kai ne mai budawa Allah ta'ala ka kawo budi da rahama daga wajenka Allah ka yalwata 'yan kasuwa Allah ta'ala ka ba su ikon wato kamawa wajen sauƙaƙe ma al'umman musulmi cikin harkokinsu na kasuwanci ya Allah ta'ala kuma ka ƙara musu buɗi da haske a cikin kasuwancinsu kuma ka tsare musu dukiyansu muna roƙon Allah ta'ala dukkanin kurakuran mu Allah ta'ala ka gafarta musu wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba muna roƙon ka ya Allah ka cilasta mu aikata ayyukan da za su samar mu da kusanci zuwa gare ka akwai masu buƙatoci da yawa akan wato wasu buƙatocinsu Allah ta'ala ka san su kuma ka san buƙatocinsu Allah muna roƙon ka da sunayenka masu tsarki Allah ka biya mu kan bukatocin mu baki ɗaya da rahamarka wala haula wala quwwata illa billah